بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar sha uku ga watan safar shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin goma ga watan satumba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasat na 307 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad mawsu'a ne akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama komai da ruwanka ne dangane da tafarkin ma'aiki alaihi salatu wassalam da rayuwarsa da al'adarsa da bayani akan yadda ya yi mu'amala da mutane Allah ya saka wa ibn qayyim jauziya da alkhair idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami yayin da yake mana tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi mun gangaro kan yaƙin ainihin wato tabuka malam ya mana bayani akan irin ababen da suka faru har zuwa kan dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama garin Madina kuma irin yadda waɗanda suka ƙi zuwa yaƙin nan wato almuhallakuna suka zo suna ta ba da uzuri suna faɗan maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi zahirinsu ya ƙyale baɗininsu ga Allah mahaliccinsu da kuma kissa mashahuriya ta Ka'ab dan Malik da shi da abokansa guda biyu waɗanda su kuma suka zaɓi su faɗi gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba da umarni cewa a yi musu horo na ƙin yi musu magana da daina hulɗa da su har na tsawon kwana hamsin domin ji a inda wannan labari ya ƙare a yayin da aka zo aka yi musu bishara cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da tubarsu za mu tashi daga inda malam yake cewa fa anzalallahu ta'ala ala rasulihi laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari ila qawlihi ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin malam yace fa anzalallahu sai Allah ya saukar ala rasulihi Allah madaukakin sarki saukar da waɗannan ayoyi a cikin sura Tauba daga aya ta 117 zuwa aya ta 119 a cikin sura Tauba daga fadin Allah laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari ko a a laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina haka ne ila kauli zuwa faɗin Allah ya yi ladina amuru taqullaha wa kunu ma'as sadiqin a faɗin Allah laqad taballahu 'alan nabiyyi wal ansar wal muhajirina wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al'usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim Allah yace ya gafarta wa annabi sallallahu alaihi wasallama da mahajirai da ansarawa waɗanda dukkan waɗannan bayin Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin lokacin da ake cikin wahala da kunci fi sa'atul usra yace bayan zukatan wasu daga cikin su sun yi kusa da su karkace Allah ya ce sannan kuma Allah ya ƙara gafarta musu don su zama sun zama tubabbu a wurin Allah lalle shi Allah mai tausayi ne da rahama gare su Allah ya ce wa ala salatin ladina khulli kuma Allah ya gafarta waɗannan mutane guda uku suka abu waɗanda aka ce a daina yi musu magana shine ma'anar khullifu hatta idza baqat alaihimul ardu bima rahubat har sai da duniya ta musu kunci duk da fadinta Allah ya ce wa baqat alaihim anfusuhum rayuwarsu ta musu kunci wa zannu Allah madda lahum min Allah illa ilayhi wa zannu bi ma'ana wa ayqan kuma suka tabbatar da cewa ba su da wata mafaka game da al'amarin Allah sai zuwa ga gurin Allah din Allah ya ce summa taba alayhi kai Allah fa ya musu gafara Allah ya sake cewa innahu huwa tawwabur rahim kai ka sani fa Allah shine mai gafara mai ansan tuba sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai ittaqullah ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin duk bugawa da rayawa ku zamto tare da masu gaskiya wato waɗannan almuhajirun wal ansar wa minhum haula'i thalatha suna cikin as-sadiquna ku ku kokari ku zama tare da su wannan aya ita ce ta sauka ko kuma waɗannan ayoyi sune suka sauka game da bayanin tuba da Allah ya karba na waɗannan bayin nasa kawu yace fa wallahi na rantse muku da Allah ma an'ama Allahu alayya ni'matan qattu ba'da an hadani lil islam a'azama fi nafsi min sidiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na rike da Allah ni ka abu Allah bai taba mun wata ni'ima tun bayan ni'imar musulunta da nayi ban sake jin cewa na samu wata falala ba fiye da falalar wannan gaskiya da na faɗa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mun wannan tuba Allah ya karɓi tubata yace Allah akuna kadzabtu na gode wa Allah da ban yi wa annabi ƙarya ba fa ahlika da na yi ƙarya da na halaka kama halakal ladina kadzabu kamar yadda saura waɗanda suka yi ƙarya suka halaka fa inna Allah qala lil ladina kadzabu hina anzala al wahya sharra ma qala li ahad domin su waɗancan da suka yi ƙarya wanda muka ji wajen mutum tamanin ko makamantansu sun yi ƙarya sun faɗi uzurori na ƙarya annabi ya ce ku je an karɓi uzurinku to da Allah ya tashi saukar da wahayi a suratul tauba daga aya ta 95 zuwa da shida mai Allah ya ce sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhi za su dosai muku rantsuwa da Allah in kun koma Madina za ku ji suna rantsuwa da Allah suna cewa wallahi ga uzurinsu wallahi ga uzurinsu Allah ya ce ni tu'ridu an suna muku wannan rantsuwa ne dan a kauda kai daga barin su kar a yi musu wani hukunci Allah ya ce fa'aridu an to ku kyale su sai Allah ya ce fa innahum rijsun innahum rijsun Allah ya ce su kazanta ne kaji abin da ya ce Allah ya sauka musu da bayani mafi sharrin hukunci da Allah ya musu Allah ya ce innahum rijsun bayan nan ba Allah ya ce ma hum jahannam kuma ƴan wuta ne bima kanu yaksubu kaga su an riga an gama da su tun anan Allah ya bada labari za su zo su ƙarya dan a kauda kai Allah ce to ku kauda kai din ku rabu da su kai annabi da mu'mine kar ku ce musu komai innahum rijsun me aka kira rijsun naman alade ko to irin su daya da naman alade innahum rijsun sannan Allah ya ce wa hum jahannam kuma ƴan wuta ne Allah ka tsare mu daga wuta haka Allah ya faɗa ya ce kuma ya ce inna Allah la yarda anil qawlil fasiq Allah baya son fasikai Allah shi kyauta قال كعب كعب يجي gaba da cewa wa kana takhallufuna ayyuha thalathatu an amri ulaika alladhina qabila minhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu fabaya'ahu wastaghfara lahu wa arja amrana hatta qadallahu fi yace al'amarin ya kasance ne game da mu guda uku din nan da aka ce wa alaf thalathil ladina kullifu mu ukun nan ake magana waɗanda mu muka faɗi gaskiyarmu muka cire kanmu daga cikin waɗanda suka yi rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi rantsuwarsu ya roƙa musu Allah gafara mu kuma aka jinkirta al'amarinmu har Allah ya mana hukunci fa bidhalika qala Allah shine Allah ya ce wa ala thalathati alladhina khulifu akai adafin su akan laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar kaga su wadancan yan sayhalifuna lakum ba su cike wannan lissafin gaba daya ba ma ambace su ba sa ciki walaysa alladhi zakara Allah mimma khalafna anil ghazwi ba wai khullifu ba tana magana akan takhallufuhum anil ghazwi bane ba ba asasin da khullifu karka fasara da mutane ukun da suka ki zuwa yaki ba su ba a mutane ukun da aka ce kar ai magana da su yace wa inna ma huwa takhlifuhu iyana shine yadda Allah subhanahu wataala ya jibunta da al'amarin mu wa irja'uhu amrana da kuma yadda aka jinkirta batun mu amman halafa lahu aka jinkirta hukuncin mu ya bambanta daga wanda suka yi rantsuwa wa atadara ilayhi fa qabila min hukuncin mu ya bambanta da wanda suka yi rantsuwa suka bada uzuri sai aka karɓi uzurin su wannan hadisi kamar da muka ambata a baya yana cikin bukhari hadisi ne dogo yana nan a cikin kitabul magazi cikin sahih bukhari can karshe karshe inda bukhari ya mishi babi da babu hadisi ka'ab ibn malik haka nan muslim ma ya rawaito shi a cikin kitabut tauba na sahih muslim malamai sun muslim ya mishi babi da ko kuma nawawi mishi babi da babu taubatu ka'ab ibn malik wa sahibai malamai sun fitar da fiqhu da yawa daga cikin wannan hadisin ka kuma sharhin muslim na al-imam an-nawawi da kafin shi sharhin al-qadi iyad da cikin fathul bari da wasu wurare daban-daban na littattafan hadisi da sharhin su za ga irin fiqhun da malamai suka fitar daga ciki waɗanda za a yi ambata a gurguje kafin ya zo mana bayanin wasu akwai halastin mutum ya rantsuwa kafin a tambaye shi za ka ji a cikin labarin nan kawo ya rantsuwa fiye da su ɗaya kamar yanzu nan makaranta da ya ce fawallahi na rantse da Allah ma an amallahu alayhi babu laifin ka zo ba da labari ka yi rantsuwa ko da ba gaba alƙali kake akwai halaccin tauriya wajen faɗan a inda za a je idan akwai larura kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi akwai kuma wato jin damuwa idan wani alheri ya kubuce maka yadda sahabban suka dinga jin damuwa saboda alherin da ya kubuce musu akwai kuma amfani da kalmar lau a irin haka kamar yadda muka ci Imam Bukhari yayi babi babu ma yajuzu min al-law daga cikin ta akwai tamannin khair fatan wani alkhairi da kake kana iya cewa ma kana iya cewa da na samu dama da na yi alkhairi kaza sannan akwai falalar sunnancin raddul biba ma an kawo maka gulma ka tunkuɗe ta da aka zo aka faɗi cewa ai ka abu kaza ne kaza ne wancan sahabi ya ce ba mu san komai game da shi ba sai alkhairi da kuma bayani akan kaurace ma yan bid'a malamai daga cikin wannan hadisin sun dauki hukunci na sunnancin kaurace ma yan bid'a da annabi ce a kaurace ma waɗannan mutane yana nufin duk wanda yake wani aikin fasikanci za a iya ko bid'a za a iya daukar mataki na kaurace mishi da kuma wato mustahabbancin yin sallah a masallaci ga mutumin da ya dawo daga tafiya wannan yana daga cikin sunoni da za a ce sun mutu a sunanin mansiya bil munasaba akwai malamin mu da ke kantar da sunan bukhari anan malam dawud al-zahiri Allah ya saka mishi alkhairi a wasu kartuka da ya kwanan nan a sayyid muslim ko ya tattauna wannan mas'ala da zurfi sosai cewa musamman mutum idan jagora ne ko wani malami ko wani shugaba sunna ce daga cikin sunnonin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raya ta a rayuwarsa da in ya tafiya ya dawo kafin ya isa gida gun iyalansa yakan fara ya da zango ne a masallaci sai kuma yi sallah raka'a biyu ko abin da ya sawwaka sannan ya dan zauna ya gaggaisa da mutane kafin ya isa gida wannan sunna ce daga cikin sunnoni almansiya wanda aka kashe su kuma yana da kyau a raya su domin akwai fa'ida daga ciki na farko fa'idar akwai wato ya zama wato ɗakin Allah shi ne wurin da ka fara sauka kenan kafin ɗakinka Allah ka fara sauka a ɗakinsa kafin ɗakinka sannan kuma yana ba da dama idan kai musamman kai jagora a cikin mutane ko malami ko wani mai da'awa ko wani shugaba wannan zuwan zai ba da dama jama'a su san ka dawo wanda yake da ta bukata ko yake da wani appointment da kai san ka dawo gari sannan kuma iyalanka da ke gida ka ba su kamar wani ɗan muhula kamar ɗan wani bonus na lokaci su ƙarasa shiryawa kafin ka iso sannan kuma za ka iya amfani da wannan damar ka ji wasu bayanai ko wasu saƙonni na karta kwana wanda dama ake jiran ka da su abin da ya bukata kenan a wannan wurare sannan akwai wato bayani akan duk hukuncin da za ka yi ka yi musu hukunci da abin da yake zahiri kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunci da dukkan su da zahirin su bai ce sai ya san zuciyarsu ko kuma mutum ya faɗi magana ce ƙarya kake ba abin da kake nima yake abin da yake zuciyarka da ba wannan yana daga cikin jafa'i da muke wa junanmu da kuma karɓan uzurin mutane sun ba da uzuri ko da kana da shakku akan yaƙinin gaskiyar uzurin amma sai ka sai ka haƙura mutum ya baka uzuri to karɓi uzurin kaga sun ba annabi sallallahu alaihi wasallam uzurin su kuma ya karba sai a bar sirrin mutane ga Allah mahalicinsu kuma wannan hadisi daga cikin ababe mafi daraja a cikinsa na fa'ida akwai falalar faɗin gaskiya muka ga makalli yadda ka'abu da sauran abokan nasa guda biyu suka sha wahala duk me ya kai su faɗin gaskiya amma da ƙarshe mai suka samu falala gashi har yanzu ana tarihinsu ana karanta tubarsa alkurani kuma wannan ya ba su ɗaukaka shi da kanshi ya ce wannan ya fiye masa komai bayan musuluntarsa sannan akwai kuma fifita da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah akan kaunar masoya da yan uwanka na zamu ga wannan yadda Abu Qatada ya ƙi magana da Ka'abu saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka mishi magana gashi kuma ya ce wa kana ahabban nasi ilayya da haka ana fifita umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da umarnin Allah madaukakin sarki akan duk wani abu da kuma mustahabbancin yi wa mutum albishir da wani abin alkhairi da ya same shi dan abin alheri ya samu mutum yana daga cikin mustahabi a mai albishir a mai murna a yi sauri a gaya masa ya samu admission ya samu scholarship ya ci zaɓe an ba shi kaza an ba shi wani mukami wani aure da yake nema aka ta rigima yanzu an ce za a ba shi wasu kuɗaɗen shi da suka makale yanzu sun fito da sauransu irin waɗannan abubuwan to a bar maza a ga mutum cewa ya samu wannan ainihin wato abin nan da kuma wato a a a abubuwa da dama da malamai suka fitar za mu gamu jinsu wasu a gaba insha Allah kar na cinye mana dadi to wallahu musta sai malam yace wa qala Uthman ibn Sa'id ad-Darimi haddathana Abdullah ibn Salih qala haddathani Muawiyah ibn Salih an Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas fi qawlihi wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayya al-imam Uthman ibn Sa'id ad-Darimi a cikin sunan ɗinsa kenan baya ga shi kuma albayhaƙi shi ma ya ruwaito a cikin dala'ilin nubuwa da kuma al'imamu tsabari a cikin tafsirinsa da ibn abi hatimin dukkanin sarwaito wannan riwaya ta hanyar malam abdullahi dan salih shine katibul layth wanda da'ifi shi kuma yace da sani muawiya ibn salih a wani alƙalin ƙasar andalus kenan muawiya ibn salih wanda ya rasu a shekara ta 158 ya da hadisi a cikin muslim da kuma al-kutubul arba'a abu dawud da tirmizi da nasai da ibn maja yace shi kuma daga ali ibn abi talha al-walidi ken shi kuma daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa fi qaulihi game da fassara fadin Allah wa akharuna atarafu bi dhunubi da kuma wasu waɗanda su kuma sun yi itirafi sun yi confessing sun ce lallai sun yi zunubi sun furta zunubinsu Allah ya ce khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a sun cakuɗa wani aiki na alkhairi da kuma aiki na banza qala ibnu abbas yace kanu asharata rahatin su ma wasu mutane ne guda goma takhallafu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ghazwati tabuka wanda suka ƙi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su tafi yakin Tabuka falamma hadara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da annabi ya dawo Madina aw saka sab'atun minhum anfusahum bi sawari masjid sai aka samu wasu guda bakwai sai suka je sai suka daddaure kansu a jikin tirakun masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jikin pillars na masallaci wa kana yamurru nabi sallallahu alaihi wasallama idza raja'a fil masjid alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yana wucewa yana ganin sa masallacin nan a daure falan ma ra'ahu da ya gansu kala man haula'il mawsuquna anfusahum bisawari yace lafiya dai ko suwaye kuma waɗannan da suka daure kansu a masallaci qalu sai suka ce hadha abu lubaba wa ashabul lahu takhallafu anka ya rasulullah sai aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari aka ce ya manzo Allah waɗannan ai da abu lubaba ne da wasu mutane irin shi su bakwai waɗanda suka ki zuwa yaƙi tare da kai ausaku anfusahum sun daure kansu anan hatta yutriqahum annabi sallallahu alaihi wasallama wa ya'dharu sun daure kansu sun ce ba za su kunce kansu ba sai dai kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka kunce su kuma ka karba hanzarin su qala sai annabi ya ce wa ana uqsimu billahi la utliqu yace na rantsa da Allah ne ko ba zan saki su ba wala a'dhiruhum ba zan ba su uzuri ba hatta yakuna Allahu huwa alladhi yutliquhum sai Allah ya sake su wa ragibu anni sun kibina yaki wa takhallafu anil ghazwi ma'al muslimina sun jinkiri sun ki zuwa yaki da musulmai falamma balagahum zalika da labari iske su ga abin da yace qalu suka ce wa nahnu la nutliqu anfusana mu ma ba za mu kwance kanmu ba hatta ya kuna Allahu huwa alladhi yutliqu sai Allah ya kwance fa anzalallahu azza wa jalla ibn abbas yace shine Allah ya saukar da fadin sa wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asa Allahu an yatuba alayhi yace asa min wajib min Allah wajib in Allah ya ce asa in ji bin abbasin tana nufin abinda Allah ya daura wa kanshi sai ya yi ne ba ba fi'lin raja'i bace kamar yadda take a ma'anarta a gun mutane innahu huwa tawwabur rahim sanufa shi Allah shine mai karɓar tuba kuma mai rahama Allah ka gafarta mu falamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka arsala ilaihim annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fa atlaqahum wa adharahum yayin da aka saukar da wannan aya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika yace aje a kunce su kuma a gaya musu ya karɓi uzurin su faja'u bi amwalihim sai suka kwaso dukiyoyinsu ga baki ɗaya faƙalu suka ce ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadihi amwaluna ga dukiyoyinmu ga baki ɗayansu fatasaddaq biha an ka wakilce mu a bada wannan dukiya sadaka a madadin mu wastaghfir lana ka nema mana Allah ya gafarta mu mana qala sai annabi ya ce ma umirtu an akhudha amwalakum ce a'a ni ba a ce sai na karɓi dukiyarku bayar yadda malamai suke bane yanzu mutum zai musulunta ce sai ya sai rago sai ya ba da kudin malamai da kudin shiru da wane ne da wane ne sai musulunci ya mai tsada wani sai ya haƙura daga nan ya mutu a kafirci wannan zalunci ne da wasu malamai suke fa anzalallahu sai Allah ya sauka da annabi da cewa khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi Allah ya ce mishi ka karba wani abu daga cikin dukiyarsu na sadaka a madadinsu tutahhiruhu wanda za ta tsarkake su wannan sadaka wato zakkihim biha ka musu ainihin wato tazkiya su zama mutanen kirki sakamakon sadakar wa salli alaihim kuma kai musu addu'a ya kulu yace istaghfir lahu annabi yace Allah ya ce annabi ka karewa musu gafara inna salataka sakanul lahu lallai nema musu gafara da za ka yi za ka samu musu da nutsuwa fa a kada minhu sadakata wasu tagfara lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi sadakar tasu kuma ya roƙa musu gafara Allah wa kana thalathatu nafarin lam yuthiqu anfusahum bisawali sauran ukun su ba su je sun daure kansu a masallaci ba su ne guda ukun nan suka abu ibnu abbas ya ce fa urji'u sai aka jinkirta al'amarin su la yadruna su ba su sani ba ayu azabuna am yutabu alai ba su san matsayin su ba za a yi musu azaba ne ko a gafarta musu ana nan sai Allah ya saukar da fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da laqad taballahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansari ila qawlihi wa 'ala thalathati alladhina qulifu ila qawlihi inna Allaha huwa at-tawwabur rahim tabahu atiya bin sa'ad wannan magana duka maganganun al-imam Usman bin Sa'id Darimi ne da ya rawaito daga Ibn Abbas da aka yace tabahu ya rako shi Atiyatu ibn Sa'd al-Awfi riwayar sa daga Ibn Abbas shine yake rako Ali ibn Al-Hakim riwayar sa daga Ibn Abbas tana cikin tafsir Tabari da littafin Ibn Abi Hatim da kuma Dalailun Nubuwa ta Imam Abubakar al-Bahri wannan shine karshen kissar ta ya hada mana tsakanin Tabuka da kuma gazwatul ta'if in kuntuna ya dade mun dade muna bibiyan sawo wannan labarin ya hada su gida biyu har ya tafi ya tafi ya ce ya sake dawo ya saki layi ya ce ya sake dawo to Allah ya taimake mu inda mun mun ga karshen wannan saki layi da shi bai karshen mu wallahi musta'an Allah ya gafarta mana da mu da shi gaba daya sai malam yace faslun ga wata gaba fil isharati ila ba'di ma tadammanat hadhihi al-ghazwa min al-fiqh wal fawaid bayani akan wasu abubuwa da ke cikin wannan yaƙi na tabuka na fikihu wani abu da malamai suka tsakuro wal fawaid da ababe masu fa'ida a ilmanci faminha daga cikin fa'idojin akwai jawazul qitali fi shahril haram halaccin yaƙi a watanni masu alfarma wato zulqa'ada shawwal zulqida zulhijja da muharram ko kuma zulqa'ida zulhijja da muharram da rajab abisa fahimta mafi ainihin yaduwa cikin malamai yace in kana khurujuhu fi iz kana in kana khurujuhu fi rajab mahfuzan ala ma qala ibn ishaq musamman idan ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ne zuwa tabuka a watan rajab mun karanta a baya kamar yadda ibn ishaq ya faɗa walakin hahuna amrun akhar yace amma ba kuna ba ana wa huwa anna ahlul kitabi lam yakunu yuharrimuna shahrul haram su yahudawa da kiristoci a wurin su babu wani abu mai suna wata mai alfarma da ba sa yin yaki bi khilafil arab kuma bayan larabawa fa innaha kanat tuhrimuhu su larabawa tuharrimuhu suna suna suna haramta wata wa qad taqaddama anna fi naski tahrimil qitali fihi qawlayn kuma mun ji a baya cewa akwai batu guda biyu game da share haramcin yaki a waɗannan watanni wa zakarna hijajal fariqaini an ambaci hujjojin bangarorin guda biyu ma'ana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin yahudawa da kiristoci amin kiristocin da ke tabuka a rumawa sun yi azamar yaƙar shi kaga yanzu kare kai ne shi yake annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma kare kai ba za a ce to tunda wata mai alfama ne ba za ku kare kanku ba ba wai ya fari yaƙi ne a matsayin yana so ya kai musu farmaki ba a yaƙi ne na kare kai kuma ya ga cewa a bisa dabarar yaƙi ba zai jira su su iso madina ba gare tare su a hanya da su kuma daman ba su da wani wata da suke haramta yaƙi a cikinsa wa minha tasrihul imam lir'iyya akwai daga cikin fikihun akwai wato mun fahimci shugaba yana iya fitowa ya bayyana ma mabiyansa al'ummarsa wata mas'ala wa ilamuhum bil amri alladhi yadurruhum ya gaya musu wani abu da zai cutar da su ya durruhum situruhu wa ikhfahu wanda an koye musu wannan bayanin zai cutar da su to sai a fito a bayyana musu li yata'ahabu lahu dan su shirya wa abu irin yanzu misali da ake fitowa a yi bayani a ce to za a yi ambaliyar ruwa za a yi kaza za a yi kaza jama'a su fito su shirya ko su tashi a bakin ruwa ko ana tsoron faruwar annoba iri kaza ta gudawa ko makamantansu to yana daga cikin abin da yake ake samu a cikin wannan hadisi shine a wajibi ne akan shugabanni su bayyana wa al'ummar su abin da zai cutar da su dan su shirya wa yu'iddu lahu uddata dan a shirya wannan abu wa jawazu sitri ghairihi anhu abinda ko ba zai cutar da al'umma ba ko ana ganin babu bukata to ba za a bayyana ba sai su shugabanni su bashi a wajen su wannan bayanin wal kinaya anhu lil maslaha in ma za a faɗa to sai a yi nuni cikin nishaɗi ko a yi jirwaye mai kama da wanka wato in kana shugaba ko jagora ba komai za ka zo ka faɗa mutane ba sai abin da ya musu amfani kar ka faɗa musu abin da kawai tsoro kawai za ka ba su ko ka firgita su ko ka sa musu damuwa fiye da wata suke cikinta za ga da dama da mu ustazai da masu wa'azi da marubuta 'yan jarida ne ko 'yan social media ne ko analyst ne ko wane ne ga su nan muna yawan firgita al'umma da irin wannan maganganun wani abu da muka sani wanda bai kamata a ce is for the consumption of the poor citizen ba abin nan common citizen bai kamata ya ji wannan bayanin ba akan ta'addanci akan sasasan da aka yi na kuɗaɗen gwamnati akan rigingimin siyasa akan makomar tattalin arziki akan makomar zaɓe akan wata almundahana wanda in sun ji ba su da wata katabus a kan shi illa kawai ya ƙara ɓata musu rai ya ƙara sa su cikin damuwa ba amfani ga mutane wannan ko mutanen gidanka ne ka zo ka fara musu bayani cewa ai na kira wasu experts ne sun duba sun ce benin nan da muke gani yau sura kwana hamsin ya rushe ya riga ya gama mutuwa ginin rushewa kawai zai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zami to mutanen gidan dama kai ne gatan sa yi amma kamata ya kai ka fara neman ya za a yi aiki ba ka zo ka fara ga musu ai ai amma ce za a zo duk za a za za a ruguza anguwan nan ma ai gwamna ya riga ya sa an yi maki dan ta ruguza ta za a yi to wannan labarin bai da wani amfani ƙara sa mutane da cikin firgici da damuwa abin da kai ci kuma sai wani ya mai da wannan shi ne mama maudu'in hudubar shi juma'a ko wa'azin shi ko rubuce-rubucen shi a facebook ko a twitter ya ta tsorata al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to jama'a wannan babu shi musamman kuma a ce kai ne shugaba wanda aikin ka kare mutane wannan damuwa amma kuma ka zo kana ta yayata musu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ji wani ƙara wata rana a Madina mutane suka fito cikin firgici kawai sai aka shi har ya dawo ce ya ya ce ba kuma ba kuma an riga yi maganin matsalar ba kuma da za ka ji wani kara a gidanka ka fito ka ga wani barawo ne mara kunya ka daddalla mishi mari ya ruga da gudu da kana barayi da masata tukunya ka kuma cikin gidan ba sai ka gawa mata gidan cewa barawo ba na gani ba da shi kenan kuma ta iya bacci ba rana ko ka fito ka kashe maciji ko kashe kunama kana kuma ka ce yaron to wallahi ku ba hankali duk gidan nan kunamu ne sai sun kasa bacci su za ka sai kayan baka da fiqhul awlawiyyat me ya dace a faɗa me bai dace a faɗa ba da sauransu ina fata muna gane wannan eh da ka wannan hadisin yana yana nuna mana irin wannan hikimar wa minha anna al-imama idza istanfara al-jaysha daga cikin fiqhun idan shugaba yayi umarni cewa sojojin musulunci ku fito dan jihadi lazimahumun nafiu to wajibi ne akan kowa ya fito walam yajuz li ahadin at-takhalluf illa bi idnihi bai halarta ga mutum ko kwaya ɗaya ne yake mutuwa sai in an bashi izini nashi na musamman akan cewa ya zauna a gida wala yushtaratu fi wujubil nafiri ta'ayinu ta'ayinu kulli wahidin minhu bi'ayni baya baya zama sharadin da zai sa ka fito wai sai an faɗa an ce da wani dan wane da wani dan wane da wani mutumin gari kaza duk ku fito kace to ai kai baka sunan ka ba amma kace kawai ya ku musulmai ku fito za a je jihadi to dai kai musulmi ne ka fito idan ba za ka iya fitowa ba to sai ka zo ka faɗi uzurinka duk sanda aka ce ya ku al'umman musulmin anguwa kaza ko gari kaza ku fito za a yi kaza za a yi gyaran makabarta za a yi gyaran masallaci za a je a kai ziyara wuri kaza to duk irin wannan abin da yake wajibi na al'umma to wajibi ne akan kowa ya fito sai an ba da aushin an ce to fardu kifaya ko kuma ka faɗi uzurinka an karba in ba haka ba kin fitowa saba umarnin shugaba ne da musulunci kuma batar bal mataskan faral jaisha duk lokacin da aka nemi fitowa sojoji lazima kullu wahidin minhum al-khuruj ma'am wajibi ne ga kowa ya fito wa hadha adul mawadi thalatha allati yasiru fiha al-jihad fard ayn wannan shine ɗayan wurare guda uku wanda jihadi yake matsayin farilla akan kowa ba fardu kifaya shine idan komanda ko shugaba ya ce a fito wasani wuri na biyu idza hadara al'aduwul balada idan musulmai suna zaune a garuruwansu kawai sai arna kafire suka kawo musu farmaki to anan ma dole wajibi ne akan kowa fardu aini domin yanzu ya zama jihadu hibdul balad kiyaye gari ko hibdul sughur kiyaye iyakan musulmai da kuma na uku wasalisu idza hadara bainas saffain idan mutum ya samu kanshi tsakanin sahun musulmi da kafirai an riga an tafi bakin daga tunan wajibi da ganka baka da wajibin da wuce amma a sauran wuraren yana irin mafardu kifaya ana zaune labi lafiya za a tafi jihadin ƙara faɗin ƙasar musulunci tunan fardu kifaya wasu na iya ɗaukewa wasu da gwargwadon tsarin da aka yi da irin buƙatar da ake da ita wa minha wujubul jihadi bil mal daga cikin fiqhun kuma akwai wajabcin jihadi da dukiya kama yajibu bin nafsi kamar yadda yake ya wajaba ai jihadi da jiki ga kuma yin wajaba a sa dukiya ai jihadi wa hadha malan dan qayyim yace kaga wannan ihdar riwayati ne an ahmada ɗaya ne daga cikin mazhaba da aka roƙo daga Ahmad dan Hanbali cewa wajabcin jihadi da dukiya daidai wa daida yake da wajabcin jihadi da rai wa hiya as-sawabu alladhi la rayba fi wannan shine daidai da abin da ya dace da nasoshi wanda babu kuskure a cikinsa babu kokonto a cikinsa fa innal amra bil jihad bil mali shaqiqul amri bil jihad bin nafs fil qur'ani wa qarinu kuma alqur'ani a ko ina in ya ambaci jihadi da dukiya yake ambata tare da jiki kullun haka yake cewa infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum gasinan la yastawil qa'iduna min almu'minina go ghayru uli darari wal mujahiduna fi sabilillahi wa amwalihim gasinan dai ba za su karbu ba irin waɗannan ayoyi ko ina bi amwalihim wa anfusihim to muka lura ma kamar yadda ya faɗa anan yace yace bal jaa muqaddaman alal jihad bin nafs dinnan cewa ake bi amwalihim wa anfusihim bi amwalihim wa anfusihim yace fi kulli mawdi'in a dukkan inda aka ambaci jihadi alqur'ani sai an ce ayi da dukiya sannan a ce ayi da rai to sai wasu malamai suka ce wannan na nuni zuwa ga jihadi da dukiya ya fi ma jihadi da jiki falala wasu suka ce a abin da sa aka gabatar a haka saboda dan adam ya fi son duke shi fiye da rai shi a mafi yawan lokuta wa innahu lil hubbil khair la shadid saboda zaka ga dan adam da yawa zai iya salwantar da rayuwarsa da neman dukiyarsa yanzu kalla ka ga duk irin bala'in da ake a hanyoyin kasar nan har yanzu fa a cikin suke da mutane jama'a ba a fasa tafiya ba ni ran da na je Abuja a titin ta titi wallahi sai na ji so saboda rabban nan da ba hanya Abuja nan wajen shekara biyar sai dai ta jirgi amma to jirgin ma shi ma ya tsaya amma ran da muka ba hanya sai nake cewa abokan tafiya mu ce to jibai da mutane suke bin hanyar da motocin haya da na zaman kansu da irin dogayen nan luxurious da motocin daukan kaya trucks sai tafiya ake kai ana dawowa duk da fa irin hadarin da ake cewa hanyar tana da shi kuma duk mai mutane suke nema dukiya ba a fasa ba kuma inda safin na kashe wasu dai mu wasu lasu to dan adam yana da san dukiya yana so kuma ya tara ta ya zama ya mallake ta wannan dabi'a dan adam ce daka wannan san da yake wa dukiya kuma kullun yana ganda ta karu sai aka fara ambatanta domin kuma wasu malamai suka ce a saboda tsananin bukatar da ake da ita zuwa ga dukiya wajen yaki idan za a yi yaki ana bukatar kuɗi saboda makamai ababen hawa magani abinci strategy duka bukatar kuɗi ne to za a bukaci kuɗi ninkin ba ninkin abinda za a bukata ana zaune lafiya shi za ake fara ambatan kuɗi fiye da kafin ambaci rayuwa ina fata mun gane yace illa mawdi'an wahida sai a wuri ɗaya ne aka fara ambatan ainihin wato rai kafin aka ambaci dukiya kuma shi ma da yake alkur'ani ga garbado ne wajen hikima akwai hikima yin haka ina ne wannan wajen inna allaha ishtara minal mu'minina fata allahu alayka inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum anan ne kada aka fara ambatan anfusahum wa amwalahum to nan kuma saboda an zo filin dagan ne ake wannan magana wannan ayar kokarinta shine ta kwadaitar da mutane zuwa ga shahada da aka fara ambatar rai domin shi ne yake ake saryantar da shi a samu shahada don mutum ya ɗebi kuɗi ya bayar an je jihadi wanda mai ba shi shahada halama iriyayi ba a sani tana iya yiwa ko mun gane yanzu a bakin filin daga ne Allah yake wannan magana cewa inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna kaga da aka zo a faɗi abinda za su yi din ba a ce su kashe dukiyarsu ba sai aka ambaci yakin yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna ba a ce yunfiquna amwalan fi sabilillahi fa yaqbalu Allahu ko mun gane sai zama kamar yanzu batun dukiya anan kawai an kara shi saboda buƙatar dukiyar kawai zuwa ga jihadi amma wannan ayar tana kawai bayani akan falalar shahada to shi za aka fara ambatan anfusahum wa amwalahum haka dai malamai suke ta wannan zakule zakule kamar da suka saba walillahi daruhu yace wa hadha yadullu ala anna al-jihad bihi ahammu wa akadu min al-jihad bin nafs yace ibn ibn al-qayyim yake cewa wannan yana nuni zuwa ga cewa jihadi da dukiya ahammu yafi muhimmanci wa akadu kuma yafi karfi min al-jihad bin nafs fiye da yin jihadi da rai wannan ma shine ra'ayin mal albani namu malam Muhammad Awal Adam albani namu Allah ya gafarta mishi na taba ji wannan magana a bakin shi yace jihadi da dukiya yafi jihadi da rai to kaga sun dace da Ibn Qayyim ana saboda jihadi da dukiya jama'a musamman shi ana iya buɗe ma'anarsa ta jihadi fiye da buɗe ma'anar fiye da ma'anar jihadi da rai shi rai jihadin shi kawai shine yaki da shahada ko nasara ita ko dukiya har lokacin da ba a samu halin yin jihadi na yaƙi ba za ta yi amfani a jihadi na karantarwa jihadi na da'awa jihadi na musulantarwa jihadi na gina masallatai da makarantu jihadi na buga ƙur'anai jihadi na yaɗa addinin musulunci ta hanyar midiya da sauransu yanzu duk wanda yake da dukiya jama'a zai iya amfani da ita a wannan zamanin da muke ciki na rauni na raunin jihadi mai dukiya zai iya samun ladan jihadi amma yanzu sojan musulunci ba bai da zai samu ladan da ira da wahala yanzu ya samu dace da wannan abu duk wanda ake kashewa a ce an kashe ta shahada ne fada ne kawai irin na yan shi'a da sauransu kawai a ce mutum ya fita zanga zanga an kashe shi a ce shahada wannan faɗi ne kawai da baki amma ba ba haka yake a shar'ance ba yanzu idan mutum shi soja ne na musulunci da yadda kai ga san jihadi to zai mishi wahalar samuwa amma idan yana da kuɗi ba zai samu jihadin yin da kuɗi ko mun gane inda jihadin kuɗi falala ko za ka iya amfani da shi ta hanyoyi da dama ka cimma bukatarka ta jihadi da kuɗi wallahu a'lam yace wala raiba annahu ahadul jihadaini babu shakka dai akan cewa jihadi da dukiya yana ɗaya daga cikin jihadodi kama qala nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man jahaza ghaziyan faqad ghaza wanda diya bai wa soja kayan tafiya jihadi to yayi jihadi wannan yana cikin bukhari da muslim mun karanta shi a baya yace fa yajibu alal qadir alayhi da haka wajibi ne akan duk wanda zai iya jihadi dukiyarsa kama kana kama kama yajibu alal qadir bil badn kamar yadda ya wajaba akan wanda zai iya da jikinsa da haka masu dukiya da kananan masu kuɗi da talakawa kowa ya san haka kowa ya kokari ya jihadi dukiyarsa da ba wala yatimu jihadu bil badn illa bi zan kuma jihadin na jiki ba zai yiwu ba sai da dukiya shi yasa kamar yadda muka ji a wannan yakin ga sojojin amma bai annabi yake ci musu la ajidu ma ahmilukum alayhi ku yi hakuri ba na da abun hawan da zan baku ban da makamin da zan baku sai su ta kuka sai da aka samu attajirai sayyidina usmana sayyidina sayyidina abubakar su abraman dan au suka dinga an tayo dukiya sannan sannan jihadin ne da aka dama jihadi na musulunci bai yiwuwa sai da dukiya yanzu wannan masallacin da muke zauna ba kwabar ta gina shi ba wani mutum ne kawai ya gina shi da kuɗin shi da wasu suka kai malabar fi namu shi gina masallacin da kuɗin shi sai dai wasu da suka taimaka bai wuce a ce kamar 10% ba ko 25% ko kuma dai yayi almuhimmu dai yanzu inda ba da ba a samu sun ba da dukiyarsu ba wannan katin alhaji mu shi a cikin ruwa ko kuma hakura in an za a yi sallah sai dai a yi a cikin a cikin zafin rana ko a cikin kunci duk inda ka je kuma haka ne na lamunci maka duk inda ka je a kasar da ka ga masallatai da makarantu haka ne na wasu ne wanda suka suka san mutuncin dukiyarsu ana musu kallon wawaye mu sauran jama'a muna ganin wani bai da hankali yana yana darka kudin shi a banza ba ka ake fasarawa a ranar kuma shi ke da wayo duk inda kaga ana aikin addini to da haka yake ci gaba mutane su suke ba da kuɗi a siyo ƙur'anai a raba suke ba da kuɗi a tafi a yi wa'azi a yi jihadi a kai da'awa suke ba da kuɗi a ainihin wato gina islamiyu da makaranta da alƙur'ani da tsangayoyi duka waɗannan ayyukan na alkhairi da kuɗi ake su ba zai taɓa yiwuwa a yaɗa addinin musulunci ban babu shi yasa kamar yadda wata na mala aminu daurawa yake gaya mana Allah ya saka mai da alkhairi yace in ka lura da kyau abubuwa guda biyu musulunci yana su tun farko a samu malami na kirki a samu kuma mai kuɗi wanda yake son ya aikin Allah da kuɗin shi to biyu na su suke daga addini sai ce kalli annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar haka suka rayu shi annabi shine malami mai wa'azi mai jihadi duk in yace za a yi kaza sai abubakar ya ce ga kuɗi suka tare suka hijira da suka iso madina tare suka tafi maganar siyan filin gina masallacin masallacin manzala sallallahu da aka gina ana zuwa annabi ya ce samiruni ya bani najja ku gaya mini farashin wurin ku suka ce ba za mu faɗa farashi ba za mu ba da shi sadaka annabi ya ce la sam bi samani ya bani najja ni dai sai na siya da kuɗi suka ce to shikenan tunda ka matsa to ka biya kaza yana ana cewa kaza sai na bakare ce ga kuɗin ya bayar tun da annabi ya ce mushi za an ce mini ni na jinkirta hijirata mutane na su jinkirta su tafi amma da kai da aliyu kuku jira ne annabi ne ya gaya musu ce kuka ku tafi duk mutane suka yi ta fita suna ta fita wajen wata uku ana fita daga makka ana tafiya mutum da hijira sai na bakar yana jin haka ya ce sai na tafi kasuwa na siyo manyan raƙuma wanda za su jura tafiya na zo na ci gaba da kiwonsu raƙuma ya siyo guda hudu ya aji mana ya siyo musu ababen hawa ita tun daga lokacin na fara mana tanadin abin da matafi yake bukata a lokacin sukan bukaci kamar a cin misali abinci sukan samu bushashen abinci kamar bushashen nama kamar yadda ka ce kilishi ko soyayyen nama ko makamanci haka da makamansu da abun hura wuta da abun yin tanti ce tun da tanadu waɗannan na aji aisha take cewa annabi ya zo gidanmu da rana tsaka ba irin lokacin da ya saba zuwa ba ya ce wa sai na bakar ubangiji na ya ce mini in kama hanya in tafi kuma da kai za mu tafi shi kuma aliyu na ce ya jira ni a nan saboda ɓadda sawu sai abakar ya ce to ga dama ga abin hawan mu ga guzurin mu na dina ta da mara wato haka suka dinga wannan aikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai karantawa mai wa'azi sai na maka kuma mai kuɗi mai aikin addini akan haka sai da kuɗin shi suka kare jama'a sai da yawa gari sai na abakar sun da aka tashi halifa ya koma dillali kamar da umar ya faɗa ko sai da aka tashi halifa duk wannan kuɗin da arzikin shi ya kare yanzu dillali ne wato wanda zaka kawo mishi hularka za ka siyar rawaninka za ka siyar tsohon hasafinka za ka siyar ya kasa in ya siyar ka ba shi 5% ana na ashe halifa yau gobe sai aka ya fito da wasu tsofin atamfofi da barguna da jallabiyoyi zai kai kasuwa kasuwar gwari ya kasa wato ɗan goma ba ne shi kuma ne ce ba zai yi ba ba za mu bawa al'umma mummunar sunna a ce shugaban musulmai kuma ya tafi kasuwanci a zo neman shi ba a gan shi ba kuma da ce ka koma gida za mu sa maka albashi ba wala abin da zai ishe ka a shahid anan shine haka suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga mutum magana game da sayyidina Usman abin da ya bashi falala me yasa sayyidina Usman falalar shi ta fi falalar su Khalid ibn al-Walid sai Ikrimah ibn Abi Jahl su ainihin Annuman ibn Muqarrib da waɗannan komandoji me yasa sayyidina Usman ya fi su falala saboda shi attajiri ne mai sa dukiyarsa a harka addini su kuma kwamandoji ne masu sa jikinsu dole na ishara zuwa ga cewa dukiya ta fi jiki falala a wajen ciyarwa ga addinin Allah wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa yace a wala yatimul jihadu bil badli illa bi badli wala yantasiru illa bil wala yantasiru illa bil adadi wal udad ba a cin nasara wala yuntasir ba a cin nasara illa bil adad sai da yawan sojoji wal udad da kuma shiri fa in lam yaqdir an yakfura al adad idan ka kasa tara sojoji da za a yi jihadi wajaba alaihi an yamudda bil mali kai ka kasa shiga ciki ka ƙara yawan sojojin wajibi ne akan kasa dukiyarka wal udda da shirinka wa idza wajaba al hajj bil mali على العاجل بالمدري فوجوب الجهاد بالمال اولى واحد mutumin da yake da kuɗi aikin haji ya wajaba a gare shi ko da bai da lafiya ya zai yi sai ya tura wani ya mushi haka yake a cikin ka samu kuɗin da zaka iya zuwa aikin haji guziri da abin da zaka bawa iyalanka da sauransu amma kuma daidai lokacin baka da lafiya ka yi rauni to ko dai ka tafi a haka nan ka je ka yi tare da wanda zai taya ka yi ma'ana sai ka biya wa kanka da wanda zai je dinga tura ka a keke wurin dawafi da sa'ayi da safa da marwa da sauransu ko kuma ba za ka iya wannan ba ka zauna a gida ka biya wa wani ya je maka labbai ka alhaji wani ya waje ba baya faduwa saboda baka da lafiya wasu tun aikin haji hajjatul islami ba ta faduwa saboda baka da lafiya inda kana da guziri kenan muhimmancin guzirin ya fi muhimmanci lafiyar jikinka ko to haka sai ce to in wannan ya waje ba to ya fi dacewa a ce wajen jihadi ba ko da ka kasa yi da jikinka to dole ne ka yi da dukiyarka to wannan karatun ya kamata mu mutanen wannan zamanin ya kuma na amfani saboda a yanzu ko kana da lafiya da ƙarfin jikin da kake so ka yi jihadi ina jihadi yake babu tunda hanyar gwamnatocin musulunci babu su ba su da ƙarfi ba su da ta cewa ba su ne da za su fara jihadi musu ba a yanzu ba a samu shugaba na musulunci a duniya wanda zai kira zuwa jihadi a zuwa yi ba kuma za a zo a samu wani lokaci insha amma dai kowa da yan kudin shi a mara shi ko a account din shi to ya fitar da su yi jihadi shine zai amfani kanshi shi na abinda makaranta da kan safe fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ya ce ma dauke je ni magana jago a bai haƙi cewa Allah ya ce da mutanen Madina kar ku auka da kanku cikin halaka muka ji cewa fassara wannan wajen shine mutum ya kame ya daina shiga harka addini da dukiyarsa bayan da yana yi ya ce to nayi iyayi na nayi ritaya yanzu daga taimakon addini Allah ya kira wannan da suna wurga kanka cikin halaka Allah ya tsare malam ya ce ومنها ما برز به عثمان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة daga cikin fa'ida da zamu samu anan shine yadda sayyidina Usmana yayi fice wajen ciyarwa mai girma da yayi a lokacin wannan yakin wasa baka bihin nasa ya darma mutane yayi zarciya ma kowa fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce da shi gafarallahu laka ya Usman ma asaranta wa ma a'lanta wa ma akhfaita wa ma abdaita ya usmanu Allah ya gafarta maka abinda ka boye da abinda ka bayyana da abinda kai asirrance da abinda ka fito da shi fili Allah ya gafarta maka wannan riwaya tana cikin al-kamil fi du'afa rijal na na ibnu adiy al-jurjani da sunan na imam ad-darqutni da kuma abu nu'aym al-asfahani a cikin hilatul awliya da limamu ibn asakir dimashqi a cikin tarihi dimashqa sai dai isnadin ta bai inganta sun makala sannan annabi sake ce mishi ma darra usmana ma fa'ala ba'da yau wannan kuma tana cikin at-tirmidhi ne amma asalin kissa na cikin bukhari kissa sanda aka ba a kashe shi din nan da yake ba su labarin cewa kuma kusan nayi kaza ba ya kawo dukiya ya ƙara zuwa ya kawo ya ƙara zuwa ya kawo annabi dinga daukar dukiya yana haka da hannun shi yana duba yana cewa daga yau duk abin da Usmani ya ga dama ya yi zai cutar da shi wa kana kad anfaqa alfa dinar wa 300 ba'irin bi uddatiha wa ahlasiha wa aqtabiha ya bada sadakar dirhami dubu amin a dinari dubu da kuma raƙuma guda 300 dauke da siddin su da silken da mahayinsu zai saka da abincin da za su ci a je a dawo ya lissafa duka kowane soja da zai amfani da wannan doki ko raƙumi to an aje mishi duk makamin da yake bukata kamar ka ce da an ba da motoci full option da ake cewa ku komai suna ci da uniform ɗin sojan da makaminsa da hular kwanansa da silkensa da abincin shi da abincin dabbar har aje a dawo wa minha daga cikinsu annal ajiza bi malihi la yu'daru hatta yabdula juhudahu wanda ya kasa jihadi da dukiya bai da dukiya bai da uzuri akan kin yin jihadi har sai yayi iya kokarin sa karka zo na kace ni na kasa yin sadaka ba zan iya ba a ka tashi ka nema kai sadaka wa yatahaqqaqa ajzuhu sai an tabbatar ya kasa wa inna Allah subhanahu innama nafal haraja an haula ila ajizina Allah ya kawar da laifi ne ga waɗanda suka kasa بعد أن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم ba su suka hukunta akan cewa suna da uzuri ba sai da suka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan yace to Allah ya muku uzuri fa kala Allah yace la ajidu ma ahmilukum alaihi annabi fada yace kamar da Allah ba da labari ba ni da abin da zan ba ku na ku hau ku tafi sannan uzurin su ya karbu faraja uya bukuna lima fatahu min aljihadi suka tafi suna ta koke saboda abin da ya kubuce musu na ainihin wato wannan jihadi da musamman ba fadal ajizu allazi la haraja alayhi irin wannan da ya gaza shine ba shi da laifi amma wanda kawai shi da kanshi zai hukunta cewa shi ba zai iya ba san da aka ce ai wani abu na addini ce to mu dai an san mu talakawa ne saboda Allah sai abu ce mu ba da sadaka mu mu talakawa ne mu mu tsiya ta riga ta aure mu ba za mu iya ba wannan shi yake kanshi hukunci amma shara ba ta riga ta hukunta shi sai in an tabbatar da cewa lallai lallai ya gaza ba shi da yadda zai a sannan ne za a ba shi uzuri saboda yin lokaci ya kure insha Allah za mu dakata a nan sai Allah ya kama darasi na gaba za mu ci gaba da bibiyan waɗannan fawa'idi da mala yake ambatawa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله